ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار ثم أما بعد فيا أيها المسلمون قد ضلنا الله سبحانه وتعالى بشهر الكريم الذي هو شهر من الشهور التي جعل الله تبارك وتعالى قياما للناس وهو شهر القرآن الكريم الذي أظلنا الله بذله تبارك وتعالى فاسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والإخلاص وأن يعيده علينا وعليكم بمنه وكرمه سبحانه وتعالى وأن يجعلنا من المقبولين الفائزين يوم القيامة اللهم تقبل منا طاعتنا أجمعين وتقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا وقرباتنا يا أكرم الأكرمين ثم اعلموا أيها الصائمون أن من علامات القبول في هذا الشهر يعني الشهر رمضان أن تجد نفسك أيها المسلم بعد رمضان أن تجد نفسك وهمتك متواصلة بالطاعة ورغبتك مستمر في العبادة يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر عباد الله ومن علامات الخذلان والعياذ بالله أن تنصرف عن عبادة الله بعد رمضان وتعود النفوس عن الخطايا والمآسي والعمر ليس بالزمان والعمر والسنة ليس رمضان فقط والزمان أوسأ من رمضان والحساب مستمر في رمضان وغير رمضان والثواب والعقاب على رمضان والشوال والشعبان وبقية شهور وسؤال عن عمره كله وسؤال عن عمرك كله فقد روى أبي برزة العسلمي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزول قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن عمله فيما فعل وعن ماله فيما في من وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه أخرجه الترمذي والدارمي والحديث الصحيح أيها الإخوة الكرام لا يكون آخر أحدنا بالصيام وقراءة القرآن وغيرها من العبادات إلا في رمضان اجعل فعلينا أن نجعل عمرنا وحياتنا كله كلها عبادة لله تبارك وتعالى لأن الله تبارك وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال عليه الصلاة والسلام من سام رمضان ثم أتبعه من ستة من ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما سام دهر كله ثم بعد ذلك تخير لنفسك أيها المسلم ما تطيقه من الطاعات من ثياب وقيام وقراءة القرآن فالخير كثير وأبواب الخير كثيرة فعن هسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس فسئل عن ذلك فقال إن أعمال الناس تعرض على الله تبارك وتعالى يوم الاثنين ويوم الخميس وأحب أن يعرض عملي على رب العالمين وأنا صائم أو كما قال صلى الله عليه وسلم ثم اعلموا أيها المسلمون أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يهول بين المرء وقلبه وأنه إليه تشرون بارك الله لي ولكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في جنات النعيم وأن يحبنا التوفيق والإخلاص والسداد في القول والعمل وأن يرزقنا كمال الإيمان وصدق اليقين إنه على ذلك قدير الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته takaitacciyar hutuban mu tana magana akan ayyuka waɗanda suke na ƙwarai bayan watan ramadan kamar yadda muka riga muka sani cewa shi ramadan wata ne wanda Allah ta'ala ya karrama musulmai da shi wannan al'umma ta karshen zamani kuma ubangiji ya lullube mu da rahamarsa a cikin kwanaki da suka gabata hakika azumi ya riga ya wuce to mu roƙi Allah mabuwayi da ɗaukaka dacewa da kuma tabbatuwar aikin da karfarsa a wajen Ubangiji. Sannan mu roƙi Allah ya maimaita mana Ramadan, kamar yadda muka yi azumce shi a wannan wata da ya wuce da ranmu da lafiyarmu, to mu roƙi Allah kuma ya maimaita mana wasu shekaru masu yawa. Sannan ya samu cikin waɗanda Allah ya karbi ayyukansu, waɗanda suke masu rabautuwa da ladar aikin da suka yi ranar tashin kiyama. muna roƙon Allah ta'ala ya karbi dukkan ayyukanmu gaba ɗaya ya karbi sallolinmu da tsayuwar dalanmu da azuminmu da dukkan ayyuka da muka yi domin neman kusanci zuwa gare shi lalle hakika Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ya ko bayan Allah ku sani cewa yana daga cikin alamar cewa an karbi azumin Ramadan alamar da take nuna cewa Allah ya karbi azumin ka na Ramadan shine a same ka kana yin da'a bayan Ramadan amma inda aka same ka cewa kawai kana jira azumi ya wuce ka koma ayyuka waɗanda suke na saban Allah to wannan ana jin tsoron cewa ba ba karfi azumin ka ba domin abinda azumi yake nufi shine an wajabta shi akan mu da waɗanda suka zo gabanin mu domin mu samu wani babban darasi a cikinsa wannan darasi shine darasin tsoron Allah saboda tsoron Allah shine wata gada wanda take sadar da mutum zuwa ga rahmar Ubangiji. Rashin tsoron Allah kuma alama ce da ke nuna cewa wanda ke da wannan halin to yana nesa da rahmar Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka. Shi yasa a cikin Ramadan idan ka duba za ka ga ayyuka waɗanda suke bayi suna aikatawa na neman kusanci da yawa ayyuka ne waɗanda suke masu yawa. domin me domin su samu abin da Allah yake ya wajabta azumi domin shi shine attaqwa tsoron Allah shine abin da ke kai mutum zuwa ga aljanna rashin sa kuma shine ke nisantar da mutum zuwa ga rahmar ubangiji Allah sauki so yana daga cikin ayyuka waɗanda suke masu kyau a same ka cewa bayan ramadan ya wuce dukkan waɗannan ayyuka waɗanda suke na ƙwarai ka dawwama kana yin su ko da baka yi su kamar yadda kake yi a cikin ramadan ba to a samu cewa kana yin su daidai gwargwadon samun iko ayyuka waɗanda ake yi a cikin ramadan ayyuka ne waɗanda suke sa zuciya ta samu natsuwa kuma take sa zuciya hankalinta ya kwanta sannan kuma tana kallon ubangijinta a kowane lokaci daga cikin waɗannan ayyuka da suke sa mutum ya samu tsoron Allah kaga akwai azumin shi kansa mai azumi ya wadata da barin cin abincinsa da barin abincinsa da barin maganganu waɗanda ba su da amfani a duniya ko a lahira sannan da ƙaurace mai iyalinsa tattare da cewa zai shiga wani wuri inda babu kowa sai shi sai Allah amma kuma Allah ta'ala ya sanya tsoronsa a cikin zuciyarsa ba ba zai ci ba ba kuma zai sha ba kaga wannan darasi ne yana daga cikin darasin har yanzu a cikin azumi mai azumi ya koyi haƙuri ta yadda ga abincin ga abin shan ga matarsa ta halal yana so amma kuma sai ya kori juriya saboda Allah ya wajabta masa wannan ibada wanda a sanadiyarta ne Allah yake fata Allah gafarta masa mai haƙuri mai azumi ya koyi haƙuri ƙwarai da gaske shi kuwa ladan haƙuri Allah yake inna ma yuwaffa sabiruna ajruhum bighairi hisab ana cika ladan masu haƙuri ne ba tare da lissafi ba yana daga cikin abin da ke sa mutum ya samu tsoron Allah wanda ita ce hikimar wajabta azumi mai azumi ya samu a cikin azumi yana yawan karatun ƙura'ani yana kuma saurarensa shi kuwa karatun alƙura'ani Allah ta'ala ya gaya mana cewa da shi ne zukata ke samun natsuwa ɗan adam yana tare da abinci guda biyu abincin ruhinsa da kuma abincin gangar jikinsa abinda masu ilimin zamani ke kira biological food da kuma spiritual food abincin gangar jiki shine wanda ƙasa ta fitar saboda ita gangar jikin ba za ta iya rayuwa ba sai da abinci to tunda daga ƙasan ne aka yi ta sai aka fitar da abincin da gangar jikin za ta ginu daga gare shi kuma daga ƙasa shi yasa idan jikin ya ci abinci wanda ƙasa ta fitar bayan ya mutu kuma sai a mai da shi cikin ƙasar idan an mai da shi kuma sai ya zama ƙasa sai ya zama taki bayan lokaci kuma shi kenan sai tsutsotsin sun ya shiga baki da dama daga kasar aka yi kuma ya koma cikin kasar kuma ya zama kasa kuma a ciki za a fitar da shi to amma shi ruhin mutum busa masa aka yi ransa kenan to sai ya zanto tun da busa shi aka yi daga sama ya zo kenan sai ya zanto abincin ruhi shine wahayin da Allah ya sauka shine alkur'ani shi yasa duk mutumin da ke son ya samu natsuwa da kwanciya hankali da rashin samun abin da zai sa masa hawan jini fat daya a ce ya mutu to ya lazimci karatun qur'ani Allah ta'ala ce ala bi zikrillahi tatma'innul qulub da ambatan Allah ne da karatun qur'ani zukata suke samun natsuwa الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الله تعالى يتي الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله والنجيم القرآن الله تعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر shine littafin da duk wanda ya bijire masa ranar tashin kiyama za a tayar da shi makaho ya laluba ya je wajen ubangiji ya ce ya ubangiji lima hasharta ne a'ama wa qad kuntu basira Allah zai ce masa kazalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kazalika al-yawma tunsa shi ne littafin ƙarshe wanda Allah ya ɗauki nauyin bashi kariya domin mai magana ce ta Allah inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun shi ne littafi guda ɗaya gagara misali wanda yake waraka dukkan cutar da rai yake ɗauke da ita to ƙur'ani yana ɗauke da maganin wannan cutar ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا كثارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وتولى شيء القرآن سبول هكا سيمك فائدنتو a cikin ramadan mutane na yawan karatun qur'ani sannan kuma mutane na yawan sauraron qur'ani to yana daga cikin alamar an karbi azumin mu ya zanto cewa muna sauraron ƙura'anin kuma muna karanta shi sai ya zanto azumi ya wuce gidaddajinmu kawai sai kaɗe-kaɗe da waraye da tashoshi irin na batsa waɗanda ke rusa tarbiyoyinmu a cikin gidaddajinmu to in ya zama haka sai ya zanto ba mu samu darasin nan ba wanda yake shi ne mai mahimmancin da ya sa Allah ya wajabta azumi a kanmu daga cikin darussukan da muka samu a cikin azumi waɗanda dogewa ana yin su yakan sa mutum ya samu tsoron Allah shine mai yawan sallah musamman sallar dare musulmi sun kwashe tsawon kwana 29 ko 30 suna raya dare cikin salloli maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya azumci ramadan kuma ya tsayuwar daren aka same shi da ikilasi don Allah ya yi za a gafarta masa zunubansa gaba ɗaya yana daga cikin kuskure kenan ashe bayan wucewar ramadan kuma ya zanto kana ta jibga waɗansu zunuban bayan waɗanda aka gafarta maka kuna ta aikata yi ƙoƙari ka tuba sallar dare bayan allah tana maganin dukkan cututtukan jiki wani malami yake cewa alaikum bi qiyamul layli fa innaha qurbatun min allah ta'ala yake cewa lallai annabinmu ya hore mu da cewa mu yawaita ƙiyamun laili domin ƙiyamun laili tana maganin cututtukan jiki sannan tana kai mutum zuwa ga Allah sannan tana kankare masa zunubansa sannan kuma mai yin ta a ranar aljanna yana a cikin wasu bedaye na ƙarau wannan ƙiyamun laili kenan shi yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda malamai suka ce shi wajibi ne a gare shi kullum dare sai ya yi raka nan goma sha ɗaya ko da azumi ko ba azumi domin ya samu mai salamatu sudur tsarkin zuciya da kuma kwanciya hankali da natsuwa Allah ce wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda Allah ya ce amman huwa qanitun ana al-layli ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون الله تعالى يتيشي وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون ولن المؤمنين قريشين سنة لا يدري أشكين دري تاشي سكي سنة لا يدري أن تقيوة باسا تنالمني باسا تنالم والأبجة شيء الله shi yasa imam an-nawawi ya kawo a cikin littafin sal al-azkar yace in dare yayi in ka shiga garin madina yadda ka san kukan kudan zuma haka kake jin karatun qur'ani wannan kuma shi yasa suka samu aminci a cikin zuciyarsu dan sun rasa wani abu a duniya hankalin su baya tashi ballantana a ce bifi ya buge mutum ba bifin Allah da Annabi ba matsala ce ta dame shi kawai da ya rasa yadda zai yi kawai sai bifi ya buge shi ya fadi wani kuma ma ya rataye kansa ya mutu wani ya je zai rataye kansa a cikin azumin nan inda muka abun nan saboda tsabar abun matsaloli sun masa yawa ya je zai rataye kansa sai abokinsa ya ce to ga wuka ka sa a kungunka ya ce a shi ba wata wuka shi kawai ya yi niyya zai ya ce ka dai ka wukar a kungunka shi kenan da ya je ya zarga wani ya ji azaba kafin ya abu ya gano kayan da wasu dama bai ni ya kashe kan nashi hugo yan wajen da har ya gaya ma wani to yana daga cikin bala'in da ya zo ma al'ummar musulmi a ce wai matsala ta sa har kai wai kana tunani kwara ka mutu bai kake da tabbata kansa cewa za ka je ka samu a can saboda haka yana daga cikin darasi da muka samu shine kiyamun laili wanda dalili ne da ke sa a samu tsoron Allah insha Allah daga cikin darussuka da muka samu a cikin azumin nan shine al-infaq ciyarwa yana da muhimmanci taimakon al'umma mun koyi wannan darasin kwana 29 aka yi musulmi suna taimako suna dafa abinci ana raba kunu to kan wannan ya yanke ciyarwa ayyuka ne waɗanda suke na alkhairi Allah ya ce wa an fi kumin mara zaƙanakun min ƙabli an yake yawon la baikun fihi wala kullatun wala shafa'a Allah ya ce wa an fi kumin ma ja'alakun mustaƙlafi na fi wa an fi kumin ma razaƙakun Allah min ƙabli an yake yawon la baikun fihi wala kullatun wala shafa'a saboda haka yake da muhimmanci yan uwa musulmi yana daga cikin alama ta tabewa Allah ya tsare mu daga tatsewa da lalacewa shine mutum ya juya ga barin ibada saboda wucewa Ramadan zukata su koma a bisa saba ma Allah da kurakurai da suke yi bayan Ramadan kuma su doge ba sa tuba ka sanya rayuwarka gabaki daya ka sanya rayuwarka gabaki daya zuwa ga zuwa ga bauta Allah ka sani zamani yana da tsayi bayan Ramadan yanzu za ka yi watan goma sha ɗaya kana ta cin abinci to kaga ga wanda yace sai a Ramadan zai yi ibada duk wannan kwanakin da watannin za su taucewa kenan ka sani cewa hisabi yana nan yana ci gaba a cikin Ramadan da ma wani wata wanda ba na Ramadan ba ka sani cewa lada da Allah ke bayarwa ta aikin alkhairi sannan da zunubi da ake rubuta ma waɗanda suka yi sharri wannan yana ci gaba a cikin Ramadan ko a bayan Ramadan duk wanda yake yin aiki mai kyau Allah yana bashi yana bashi lada duk wanda yake mummunan aiki kuma Allah yana bashi zunubi a Ramadan ne ko ba a waje ko a waje Ramadan saboda haka yake da muhimmanci duk sauran watannin ayyukan alkhairi su dogi ayyukan sharri su kadan a cikin Shawwal Zulqa'ada Zulhijja da sauran watanni gabaki daya kada ya kasance sai a cikin Ramadan kawai zamu yi ayyukan alkhairi ka sanya dukkan ainihin rayuwarka gaba ɗaya ta kasance alkhairi ne hakika abi barzat al-aslami ya rawaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yake cewa kafafuwan dan adam ba za su motsa ba ranar tashin kiyama sai an tambaye shi al'amura guda hudu a cikin rayuwarsa wannan kuma bangare ne na tambayoyi guda takwas da ke fuskanta kowane ɗaya daga cikin mu a yau tambayoyi guda hudu a cikin kabari tambayoyi guda hudu kuma kana tashi daga kabari sai ka ansa waɗannan tambayoyin guda hudu in ka kasa kai ma ka san makomarka tambaya ta tara ba wanda ake mai ita sai tafatsi wanda zai shiga wuta su ne ‘yan wuta bayan sun ga wutar a ce alaisa haza bil haq wannan ba gaskiya ba ce ba ga su ga wutar sannan sai an gala su a ciki Allah sauki maza Allah yake cewa dan adam ba zai motsa kafarsa ba sai ya ansa tambayoyi guda hudu tambaya ta farko zai ansa akan rayuwarsa ya aka ya gudanar da rayuwarsa kujiba kujiba da kake 24 hours a kullun ya aka ka tafiyar da su a bisa abinda Allah ke so ne ko a bisa abinda Allah baya so ne abu na biyu maza Allah ya ce Allah sai ya tambaye shi akan mai aikinsa ya wani irin aiki ne mai kyau kai ko kuwa mara kyau kai duk wannan kana tashi daga kabari sai an tambaye ka ka bada ansa abu na uku Allah sai ya tambaye ka dukiyar da Allah ya baka ya akai ka sama ya akai ka fatar to kaga wanda aka bashi da yawa a yau to tambaya za ta yi yawa ranar tashin kiyama kowace kwandala sai an tambaye ka shi yasa wani sahabi Abu Darda in ba manta ba Abu Zarr Gifari yake cewa wallahi talauci shi yafi alkhairi akan dukiya amma in an ce talauci ba ana nufi kirin ba a'a 50-50 ne kai ba matsiyaci gaba ɗaya ba kai kuma ba wanda ya rasa gaba ɗaya ba ina fata ana fahimta kai baka fi kowa dukiya ba kuma yace ya fi alkhairi wallahi saboda mai duk wanda dukiyarsa ce kaɗan to hisabinsa zai zama kaɗan kaddari mutumin da aka ba shi biliyan ɗaya a ce za a tambaye shi kowane kwabo sai ya faɗi ya aka ya same shi kuma ya aka ya fatar da shi abun mamaki musulmi sun ɗauki waɗannan maganganu da ake karantawa kamar wasa wallahi ka duba yadda ake tara dukiyar wannan ko wanda ya samu ta halal fa to ina ga wanda ya samu ta haram ya akai ka samu ya akai ka batar Allah ta'ala ce wa in kana mithqalu habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin daidai da kwayar zarra sai an zo da shi an yi bincike a kai duk wanda aka bashi da yawa to kaga bincike zai yi da yawa in ya kashe ta hanyar alkhairi ya ya samu lada malamai suka ce mutane dangane da dukiya kashi hudu ne akwai wanda ya samu ta hanya halal kuma ya fitar da ita ta hanya halal akwai wanda ya samu ta hanya halal amma kuma da ya tashi batarwa sai ya batar da ita ta hanya haram akwai wanda ya samu ta hanya haram ya batar da ita ta hanya haram akwai wanda ya samu ta hanya haram sai ya batar da ita ta hanya halal kowanne a cikin waɗannan sai an tambaye shi duba ka gani kai din ta wace hanya kake samu kuma ta wace hanya kake kashewa abin ta kai ci ka duba yadda masu kudin garinmu suke ta ba yaran su ƴaƴan yara ƴan ƙanana fa ɗan shekara sha hudu sha biyar mutum sai ya ɗau galle ya bota ya ba ɗansa ni zai ta ɗaukar ƴan mata mutane su ko mutane ga yanan kowa ya bai ƴarsa ta yi ɗinki irin wanda take so ta fito tsirara ɗan hijabin ma da ake sa yanzu an daina sawa saboda mai an ce sallah ce a ba su yanci duk wannan al'adun bakin al'adu ne waɗanda suke zuwan mana na rashin kunya da rashin mutunci yaro ɗan shekara sha takwas yana tafiya kafaɗa da kafaɗa da budurwa ɗan shekara sha hudu ko sha biyar su zo su wuce a gaban iyayensu suna kallo ba za su yi masu magana ba ina za ka kai mu ya zamani ya za ka haɗa ɗan shekara sha takwas da ɗan shekara sha biyar ka bar su su kaɗai a wani wuri ko kai ɗan shekara arba'in ko hamsin ka shiga ɗaki daga kai sai mace wani tabbar gare ka ballantana yaron jiya jiya haka ake ta wauta a cikin garuruwan mu ga sunan abin takaici abin a sha je ka bayan gari ka duba ka gani irin unguwannin nan na gefe da gefe gefe idan magariba ta yi ka ga ta'asar da ake aikatawa wallahi kare ma in abinci ne ba zai ci ba duk wannan yana cikin abubuwan da suke jawo musiba wanda insha Allah sati mai zuwa akan sa zamu yi hukunci ba akai saboda haka manzo Allah yake cewa sai an tambayi mutum ya akai ya samu ya akai ya kashe sannan abu na ƙarshe manzo Allah yake za a tambaye ka akan jiki da aka baka girman jiki da aka baka lafiya da aka baka ba kana ci kana koshi ba ka sa riga irin wannan wanda na sanya ga wuyan kabin nama ya taru ga ƙarfi ga hula ta yi mata abun nan tana kyalli duk wannan lafiyar da aka baka da lokacin sai an tambaye ka me ya aka ka tafiyar da su ka tafiyar da su akan bin Allah ne ko kuwa kayi alfasha ka yi son zuciya kuma ka mutu baka tuba ba cikin saba ma Allah da lafiyar da aka baka ya ku bayin Allah kada ya kasance alkawarinmu kada ya kasance alkawarinmu da ibada ko ya alkawarinmu da azumi da muka yi ma Allah shine ainihin azumin wata Ramadan kai ya kasance karatun Qur'aninmu da qiyamul lailinmu duk ya yanke da sauran ibadu da ciyarwa da taimako duk sun tsaya daga wucewar Ramadan a mu sanya rayuwarmu ga baki ɗaya ibada ce zuwa ga Allah manzo Allah ya kasance idan azumi ya wuce yana yawaita azumi a cikin wata ruwaya maza Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce hadisin sai muslim wanda maza Allah yake cewa duk wanda ya biyo bayan Ramadan da yin azumi guda shida a cikin Shawwal kamar ya azumci shekara ne shekara tana da kwana 360 kayan azumi 30 ƙa'ida shi ne manja abil hasanati falahu asharu amsalha azumi 30 yana da daidai da lada 300 ga azumi shida lada goma goma cikin ka hada kwanan shekara kenan hadisi ne ingantacce duk da ake an samu wani rikirkitaccen malami ga clip din sanan kullum lalibai za ku ji ana ta tambaya ko akai wani rikirkitaccen malami da yake ta cewa bid'a ne alhamdulillah dai ba bukata ni dogon shari'a kai malaman da suka bi ni ilimi duk an yi ta magana kai kuma shi wannan mutumin yana da wata al'ada kullum duk shekara sai ya kalli abin da mutane suka lazumta suna digga yanzu ba ku taba jinsa ya ce wazifa har bid'a ba ce ba a taba jinsa ba ya ce sadaka uku ko arba'in ko abin da ake yi na abin da ake bashi ba a taba jin ya ce duk waɗannan abubuwan bid'a ne sai ya dubi wata ibada wadda hadisi ya inganta a kanta kawai sai ce bid'a ne yanzu ku saurare shi kuma illa ya tazo saboda haka takaice dai wannan hadisi hadisi ne ingantacce imamul muslim ya ruwaito shi baka da wata hujja da zaka ce hadisin bukhari ko hadisin muslim hadisi ne na ƙarya babu hanya guda ɗaya kake da ita ta rusa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shine hanyar da magabata suka bi hanyar da magabata suka bi kuma hanya ce wadda take ta tace mai kyau da mara kyau wanda hatta waɗanda ba musulmai ba zindiƙai orientalist sun tabbatar da cewa hanyar sanadi wanda musulmai suka fito da ita ta tantance magana babu wata hanya a duniya da aka taɓa yi wanda ake tantance magana kamar ta gold ziha wani wanda ya rubuta littafi da wani littafi da ake kira h philip Hiti ya rubuta wani littafi wanda ya rubuta tarihin musulunci tun daga farko har zuwa daular bani abbas wannan mutumin mutumin jamus ne yana cikin manya-manyan orientalist waɗanda ake ji da shi ya ƙware kuma a fannin abin da ya shafi ƙur'ani ya ce wallahi wannan hanyar ta tantance sanadi babu wata hanya da duniya ta taba gani ta tantance abu mai kyau ko mara kyau kamar wannan hanyar da bukari da musulun suka tsara kansu cikin karɓa ko jefar da hadisi saboda haka hanya ce guda ɗaya idan an ce hadisi ya inganta ba da kai ake cewa hadisi ya inganta ba wannan hanya aka bi mazajen hadisin aka bi aka tantance su a yau in an karanta hadisi a bukari a musulun ɗin mutum ya ce ƙarya ne to a wajen ɗaliban ilimi dariya za a yi maka domin hanyar guda ɗaya ce bi ka tantance kamar yadda aka tantance ina ƙarya take abu ne mai sauƙi mutum ya ce abu kaza ƙarya ne amma tabbatar da ƙaryar tare da dalilai to su ne kuma mai wahala duk waɗanda suke zagin bukari da musulmi a yau ga wannan rikirkitaccen na kano duk za ka iske cewa su bukatar su hadisan duk da malamai suka yi ittifaki a kansu a kan ingancinsu shekara dubu wai wani ne a yau zai gano cewa hadisin ba'idi ne ko hadisi ne na ƙarya amma kuma kawai ya faɗa a rediyo ba dalili saboda mu ƙasanmu ko shetan ne yanzu ya fito ce ni shetan ne to sai ya samu waɗanda za su bi shi saboda haka hadisi ne ingantacce kar wani ya sanya maka shakku akan ingancinsa duk wanda ya samu dama ya azumi na su tashawar duk wanda ya azumce shi kuma yana da lada hadisi ne ingantacce garau babu kura a kansa saboda haka yake da mahimmanci maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana yin azumi na tsawwayi a cikin wata ruwaya annabi yana yin azumi ranar wa yaushe yana yin azumin ranar alhamis da kuma ranar litinin yace rana ce wanda ake ɗaukaka ayyukan bayi a ciki yana so a ɗaukaka ayyukansa yana azumi a cikin wannan ranaku saboda yake yake da muhimmanci ya kai ɗan uwa zaga ayyuka waɗanda suke na alkhairi da ka gabata a cikin azumin ramadan sai ka yawaita yin su bayan ramadan ku sani ayyukan alkhairi suna da dama hanyoyin alkhairai da samun lada suna da yawan gaske yana da muhimmanci ya zanto cewa a cikin rayuwarmu muna kokari ne koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma magabata na kwarai muna roƙon Allah ta'ala ya sa albarka a cikin wannan azumi da muka yi ya gafarta mana kurakuranmu ya sanya kuma aljanna ta zanto makomanmu ya haɗa mu da dukkan waɗanda suke na kwarai a cikin gidan aljanna ya ku bayan Allah mu yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam musamman a cikin irin wannan yini na ranar juma'a maza Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya yi man salati ɗaya to zan yi masa salati goma sannan Allah ta'ala yake cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi Allah da kansa da mala'ikunsa suna yi ma annabi salati sai yace ya ku mu'minai ku yawaita yi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وقلبا خاشعا وبدنا على البلاء صابرا وتوبة قبل الموت يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واتقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا أهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله إن شاء الله